أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم شيخ وذكرته أسل لتافن الجيش الكفيل شافنا دريدا ومشاشدا ديدي zamu ci gaba da karatu akan arrabi uku wanda shekhanta ta zamanto ta ta ta ta cancanta a cikinsa amma shi ya cancanta da wannan shekuntan ba ai ya faɗa mata cewa ya faɗa mana a baya wannan ana neman sa da al'amura guda kenan ko shekunta ta cancanta cikinsa amma shi bai ganin shi ya cancanta da shekantaka dan an gane ta mafi ta umurin ta cikin waɗannan al'amura arrabi'u na hudu daga ciki bil istifati an yatba'u ya rika bibiyan wa'annan ɗan uwa abokan tafiyansa ya zaman to yana bibiyan su yana da waiwayawa da taqallubi halati ga jujjuyawa halayensa yaya halayen waɗannan ɗan wanda ta'alluki da shi ya rika bibiya yaya halaye suke juyawa yana juyawa daga mai kyau zuwa mafi kyau daga mafi kyau zuwa ga mafi kyau mafi kyau ne ko ko yaya dole ya zamanto yana iltifati saboda me kada ya zamanto shi ya zatan abin juyawa yake zuwa ga mai kyau kuma abin ya zamanto ba juya yake zuwa ga mai kyau ba ya rika yin iltifati zuwa ga yanayin halayen wala yasmau lahu fi shay'in yakhafu alayhi aqibatahu wala yasmau ya saukaka lawo ga shi wannan dan uwa muridi in shay'in a cikin komai ya kafu da yake jin tsoron akaba kansa an gane ko wala duniya ko kuma jin tsoron duniyarsa alayya kansa duk abin da ya tabbatar cewa yana da tsoro akan akiba na wannan abin to kada ya musamaha da shi wannan dan uwan tafiya a cikin sa duk abin da ya tabbata da tsoron akiba a cikin sa to kada kada ya saukaka masa an gane kenan ko kada ya sauƙaƙa in ko da ya zai saba wa khatirin shi almajirin ya saba masa ya saba masa kada ya damu da shi ai kamar magani ne mai ɗaci ka sani ko za ka bai wa mutum mara lafiya kai na maka da ɗacin ka je ba shi ka ce da ya ji amfanin maganin da ba dole bane sai magani ya zama yana da test yadda mara lafiya yake so ba ba testin ake ba kawai ya dai ba shi ya kawai in ya karba daidai in kuma ya tumbudin shi wannan ruwan ina ba damar jira da duna ina almaji ya taba zo da yarinya zai aura ya ce Allah nace wallahi ba matarsa sai tsaye na gani shi wannan abin shi ya rabu ni kuma abin da na gani shi ya rabu masa ce wannan ba mata ka bace wannan ba mata ka bace kuma shi kadai ba sai kanina ya zo da mata zai rance kai wannan ba mata ka bace yace ina son ta yace kana son ba na haramta ba za ta shigo gidanmu ba wannan ba mata ka bace kawai kuma ka haka da kan shi rashin ya haƙura an kama ta a ɗakin samari nake to abin da na gani kenan shi da kan shi ya sami an kama ta a ɗakin samari ka bace ma barka annabi ba ta zo gidan mu ba Allah shi da kai duk abin da ka ga tsoron akiba a cikin an ga to kake kake sauka tsakan wannan kawai ka faɗa mutum gaskiya kawai wannan duk yana faruwa muna rigima da mutane akan wannan sosai ni kuma da jiman na riga na ya fata a jikina ba na tsoronta. Wanda abin da wata sha'ira zai aura, da na kalle shi na kalle ta ce wannan ba matarka ba ce. Da gaske ko nake, nake in ko ya yiwu cikin bar sha'irancin. In ba ki bashi ba ki shigo gidanmu ba. Gidan shi wata gidan ba ya ki shigo cikin gidan ba wallahi. Kuma zan gidan sha'ira. Gidan ne. ba shehu da minu duk ɗayansa shaƙirai ne za ki zo kina nuna mana shaƙiranci ba ke shaƙi da shaƙira ba ne za ki zo kina matan aure ne kina ƙarƙashin aure ne kawai ba za ki zo a matsayin ke sayi da ke shaƙira ba aka buga aka buga kun bai yiwu ba aka ja ta har yanzu ta wani na hana ta wani wani wata wata wannan kuma ita wani na wani ita shaɗirancin ne wani na wani ta dukkan abin da ake jin tsoron ƙarshensa to kare sauƙaƙa gare shi kan yi musa ka kai musa ma ka yi iya yin ka kawai ka bazzala jihudinka ka kuma bar Allah kuma da aikinsa maka kai musa ma aka yi aka sauƙaƙa aka daga kafa na'am wala duniya ko ko abin da ya shi ka da duniyansa ko na abu makamancin kan nan duk ba mu samu a cikinsu tsaya iya tsayawanka adabun min hukukihi wala yunaqishahu kuma shi wannan shehin kada ya tsaya tattaunawa an gane ko tattaunawa an gane kenan ko nan munaqasha an gane kenan ko neman sanin wasu abubuwa gane nashi ko da kuma irin wannan to kada ya munaqasha da shi shi ma a cikin abinda adabun ladabi ba zai ratayu da shi yin ukuki daga haƙoƙinsa ba ba ruwanka da munakasha da shi akan abin da ladabi ba zai yi ta'alli da shi daga cin haƙoƙinsa ba an gane kenan ko ba ruwanka ba ruwanka an gane akwai abubuwa da yawa wanda muridi yana cikin sa wanda in kace kai munakasha da shi akan wannan yanayin za a samu matsala wajen wajen ladabi ba ruwanka da wannan ba ruwanka ka bar shi da wannan harkokin sai in shi ya zo maka da shi in shi ya zo maka da shi yana jin da kasar shi amma kai ka tsaya kana munakasha da shi kada mai tattaunawan zai zamanto shi akwai wasuntuwar ladabi daga gare shi zuwa gare ka to karka ta ka bar shi eh ah wanda wani abu da ke ake ma mutum tsoron kashensa ba an gane kenan ko akwai abin da ba a jin tsoron kashensa an gane lafiya da amma ba a tattauna a kansa kikirin kawai ka bashi ina fata mun zika ratuna ba ruwanka da wannan yi yanzu misali almaji ya yi aure a tambaye shi ya amarya ya kasa meta ya ya kaza tattauna abu ya fada ladabi ko za a samu ladabi ta irin su suna na ai a gani eh na suna nan na'am wala yatimmu lahu zalika illa bi musafatin zalika hakan nan la yatimmu ba zai shiga lahu gare shi ba illa bi musafatin la yatimmu wanda ba zai koyi sirrin wani sirri ma a tare da ita ba wala yatimmu ba zai saba amran wani lamari ko umarni ma a tare da ita ba فيجب للتابي عليه كتمان سرده كتمان سرده قوي وانسر سا فيجب يا وجب للتابي دم يبيبيا حتى حرمة أنزر يا كم قا أنزر أنت إن أنزره an gane shi nan ko hatta an zarri har kan kwaya amma wannan biya ya ya ya wa isari kuma zaben sa ala gairihi akan wata an faɗa ga sashin su man abu wa za mu yi abota da shi ba na fi sani ba wa khalifin wuka ba ba wa sa'adul kubara ba to man abu wa za mu yi abota da shi man ya alam minka ma ya alam minka Allah man ya alam minka wanda ya san daga gare ka laumi abin da Allah ya sani daga gare ka ai Allah ya san kai bawa ne al'asi al-muslim wala bai sani ba amma wannan ya sa kuma alaƙar ka da Allah ya yanke to ka aboci wanda ya san cewa kai ma al'asi ne kuma al yadda Allah ya suturta to shi ma ya suturta shi za ka yi abota da shi an gane wa yasruka shi ma ya suturta ka ya lullube ka kama ka taraka Allah ta'ala yadda Allah madaukaki sarki ya suturta wannan da shi ake abuta ai Allah ya san kai al'asi ne al-muslim ne al-aqir al-zalil wa ai ya sani amma an gane kenan ko ya koyi maka sirri in ka fito akramaka Allah ya shehu ya shehu a'anakum Allah a'azzakum wala ya wannan oh daga wannan nake ga haka sutuntawa Allah yayi suturun lahi ne kawai mazbulin alaina kawai kawai amma wa ainihin layi to haka abin yake ma duk da haka ya muruka ya umurce ka da tawon aiki kama ya muruka Allah yadda Allah ke umurtan ka an gane wannan shi ne wani lokaci za yi wa shayi mu kashe fashin muridinsa na wasu abubuwan da bai abin nan ba amma ya so tota an gane kenan kuma lokacin da ya fadi ba shi kenan ba kuma amma ba bai sani ba ya sani amma sai umurce ka yadda Allah ke umurtan ka tastaghfiru rabbakum sallu alaihi wa sallimu uzkuru li azkurku haka da haka ne haka dai ne ta umarni tare da wancan abubuwa na zalal dan wayan haka ya ta hadanka kama yana haka Allah yadda Allah ke hane ka yadda Allah ke hanin ka shi ma ya umurce ka kamar yadda Allah ke umurce ka ya hane ka yadda Allah ke hanan ka Allah tani wa yatazu qurba wa yanha anil fashai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun to shi irin na abubuwa ya zama yana umarni da kyawun abubuwa ko yana hane kuma da zalunci da sauran abubuwa shi ma ya tsaya wannan matsayi kowa shi wani haka yana hananka amma wala ya tsawo an ka isanahu bai kuma yanke kyautatawansa zuwa gare ka ba an gane kenan Allah tabaraka wa ta'ala sanda yake hanan mu gabarin ƙarya sai mu yi ƙaryan sanda ya hane ma kan giba sai mu yi sanda ya hane marasa kyau sai mu yi amma kyautatuwan Allah zuwa gare mu ya yanke bai yanke ba saboda shi Allah shi Allah ne to shi ma aliban Allah ya zama haka ya zama haka kada ya zama to an musguna masa ya yanke wani a sai bajin horo shi ma Allah wani lokaci yana horon ai ko ba haka bane zunubi in yi yawa sai ya toshe wasu hannun dan ka dawo ka istighfari baya yi yana yi yana yi dan ka san ana ana sane da kai kuma ana kallon ka kuma duk abin da kake yi kana yi a irin halara ne ka in ka gane ka yi ce fara sai a sakan maka kuma ke nan bai wuce aka ba to shi ma zamanto yana tafiya kan irin wannan mayayin ne kada yanki kyautatawa amuruka shi Allah tabaraka wa ta'ala yana umurtanka da abubuwa kyawawa wala ya gaggauto ka bil uqubati da azabtarwa wa in khalafta ko da ka saba masa an gane kenan ko yana umutan bawa amma ba wala ya ajiluka ba zai gaggauto ka bil uqubati da azaba ba wa in khalafta ka saba an gane karatu ai misali Allah yana umutan mu misalla cikin lokaci inna salata mawqutan sai aka yi shakin lokacin da ba lokacinta ba an saba ko ba saba ba eh Allah da hukuma saboda wannan sai bakka saboda wannan ya san wani abu ne tsakanin shi da kai shi kuma shi afuwun ne dan haka ba su fatu da waɗannan sabobin in ba saba ba sai na zai gafara in ba yi zunuba sai na sunan Allah wa za a gafarta alama ba musulmi ne ba mu ne kuma mujrimu nan bane a ce Allah ma ya sita sunan ne dan mu mu law lam tuznibu da ba ku zunubin ma ba la saba bikum ya sake jaddada wasu al'umma sababbi wanda ba ku ba masu zunubi musulmi Allah gafara kuma ya yafe musu an gane kenan ko wannan sifa ce ta Allah shi ma shekhi a zawiya shi ba su fatu da wannan in ya sa a yi wanki a yi guga a yi kaza a yi kaza sa aka saba kada ba yin ba ya yi fushi har ya yanke madadi tsakaninsa da muridan shi ma Allah ba haka yake mu'amala shi halifan Allah ne a cikin su wa khalifatun ne ya sira fi ya sayratul mustakhlaj al mustafal al mustah dole sun muridai ba bayi bane kamar tsara ne a'a ai ba bayin ba uba ne amma a'a ba bayin sa bane bayi ne na Allah yadda yake bawa Allah ƴaƴansa ma bayin Allah ne amma shi baban su ne shi ma shehi shehi ne ba shi ne mahalicin muridan ba shi ma uba ne na ruhi
Allah su ɗaya.
Allahn muridi shi ne Allahn shehi. Allahn uba shi ne Allahn ɗa. Wadda ka yi mu'amala shi, mu'amala ta halifancin Allah cikin su. Abin da ake so kenan. Mun gane kenan ko? Kada abin ya yi zafi da yawa. Aka ce kawai za ka yanke wasu madadin shi wata jani. Ƙarya ne. Bai isa ya yanke alaƙa su. ai dama su ba a gaban shi suke ba a gaban shi wata jannan su ba a gaban shi suke bayi in muridi ya zama yana ma gaban yana gaban shi wata jannin ne amma dai ga da na kibci shi wata jannin nan anan shi ke nan kawai to da haka wannan kulawa ne sosai kan shi Allah yurshidika sai ya shiryar da kai wa yu'idduka kuma ya tattalaka an gane kenan ko ya tattalaka zuwa ga abinda shine daidai ya shiryar da kai kuma ya sake shirya maka hanya yadda zaka bule ce wala yu'minuka ba zai baka ba ba zai baka ba an gane kenan ko ba zai baka an gane shedan ya kamu menene in yayi akan ka ba ba a taimakon shedan akan muridi shaitan in yi tasiri kan muri ba za ka tura shi zuwa ga shaitan ba ne an gane kokarin in ƙaji za ta dama kai mun izu ne kar ka bar shi shaitan ya ta shi ta bisa duk za ka sa ka jawo shi ka kukuro shi daga hannun shaitan amma shaitan ya tasiri ka sake tura wa shaitan kuma me kai da wani talibu ne mu bayyana ba an gane karatu na da so da ka kare yadda da wannan yi kokarin shirye masa a mafita yadda zai samu mafita farin zalika ka gane wannan wata ammalu kuma ka yi lura bayan sani a sa lura kuma saboda marifa in ba ta'ammuli akwai matsala bayan marifa sa ta'ammuli lura lura sai an lura fa'tabiru ya ulul absar aka ulul absar fa yake ce musu itibaki an gane karatu na to aka shi ma adifi ya zama yana da itibari a gunsa lura bayan ma'arifa Allah ya dace a doktor a barka da zuwa ya yi ba